أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharh sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 47 a cikin wannan littafi mai albarka a sati da ya gabata mun yi magana akan takaitacciya akan mutunci na matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmi na gari musulmi na kirki dole ne wajibi ne akan shi ya ringa mutunta matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutunta su mutuntawa ce ga manzan rahama sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya dora su akan cewa su iyaye ne ga dukkan mai imani Allah ke cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne ga ga dukkan mummune kenan duk wanda yake kallon cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba iyaye bane a gare shi to kenan shi ya tuhumi kanshi cewa shi kin ba mai imani bane ba tunda dama da masu imani ake magana su ne aka ce iyayensu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan wannan mas'ala muka yi bayani sosai mai tsaho to yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba kenan inda mana yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa idha sami'ta ar-rajul yaqulu fulanun nasibiyyun fa'lam annahu rafidiyyun wa idha sami'ta ar-rajul yaqulu fulanun mushabbihun aw fulanun yatakallamu bit-tashbih fa'lam annahu jahmiyyun wa idha sami'ta ar-rajul yaqulu takallam bit-tauhid واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء أسماء محدثة أحدثها أهل البدع نما لن ينامنا مغانا أكن زامن شيء a lokacin shi akwai wani abu da wasu kalmomi da ake nasabta ma wasu daga cikin ɗa'ifa ta mutane to a wannan lokaci za ka ji wani ya ce wani nasu biyun ne wani kuma ka ji ya ce wani mushabbihun ne to me yake nihi da wannan yana wannan abu ne wanda a zamaninsu ne ya abku shi ne ke ya rubuta littafin akan ya karantar da mutanen da suke wannan lokaci akan cewa su kiyaye kansu akan iri-irin wa'annan kalmomi duk wanda ka ji ya ce wani nasubi ne idan aka ce wannan nasib ne ana nihin wanda baya son iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam warrawafid yattahimuna ahlus sunna bi annahum yubghiduna ahlul bait su kuma rawafid suna tuhuma ahalus sunna akan cewa ai suna kin ahalul bait alhali wannan magana da suke yi magana ce ba ta da asali me yasa suke ma irin wannan maganganu a duk lokacin da suka ji ana magana akan khilafanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wa'anda suka kasance su ne khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi kowa ya sani abubakar ne ya gadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar umar yayi bayan shi uthman yayi bayan shi ali yayi to su rigimar su me yasa abubakar ya zama shugaba tun raso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba shi ya hidace ya zama shugaba ba aliyu ya kamata ya zama shugaba to wannan rigima cewar ta riga ta huce to idan alu suna suka ce musu a'a abubakar shine wanda aka samu ittifaki akan shi a lokacin nan musulmai suka amince cewa lalle shine gaba da kowa bayan shi kuma umar bayan shi kuma uthman wai sai su ce a'a kawai wannan kalma ana nihin ba'akin iyalan manzala sallallahu alaihi wasallam ne ai aliyu ne ba su to daga nan abin ya taso daga nan abin ya taso daga sun ji an yi wannan magana sai su ce ai ba a san iyalan manzala sallallahu alaihi wasallam to da kaji sun ce fulanun nasubi wannan nasubi ne suna nihin wanda bai san iyalan manzala sallallahu alaihi wasallam alhali kuma ƙarya ne ba gaskiya bane ba shi rawafid ne su ne wa'anda suka ki cewa wai abubakar siddiq shine khalifa na manzala sallallahu alaihi wasallam rigima ce wadda ba ta da kan gado kullum muna magana a kai ta cewa abin da ya riga ya huce a yanzu ka zo ka ringa rigima a kai ka ringa cewa ne kamata ya zama shugaba kowa ne kamata ya zama na yace kuma idan ka ji wani yana cewa fulanun mushabbihun idan ka ji ana cewa wani shi ko mushabbihin aw fulanun yatakallam bitashbih fa'lam annahu jahmiyun manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da wasu sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka tabbata a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma da kanshi yana da sufofi kuma yana da sunaye daga cikin sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala yana ji yana gani to Allah ya ce yana ji yana gani to wai me yasa zaka ce kai in ka zo fasarawa ka ce Allah yana ji yana gani to me zaka ce bakka da wata fasara ta wuce wannan Allah ya ce wa huwa sami'ul basir yana ji yana gani to wai so ake a'a kakkace Allah yana ji yana ji yana gani saboda in kawo haka ai dan adam ma yana ji yana gani kamar ka kamanta Allah ne da dan adam kawai filosofi ce ta banza tunani ne na babu gira ba ba Allah ya ce yana da kaza ka tabbatar shikenan magana ta kare amma ka tambaya yaya sifa kaza take ko ko ya Allah yake kaza ya yake kaza ya yake kaza wannan shishigi ne wannan bid'a ne wannan haramun ne ka tambaya laisa ka mithlihi shay'un Allah ba abin da yake kama da shi to su jaham mutanen jaham bin safwan su wai ba su yarda ba a ce Allah na da sifa kaza yanzu ka duba wannan hadisin da Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu yake cewa ai Allah yana sabkowa a dukkan ukun dare karshen ukun dare yace wane ne yake neman gafara an gafarta mishi wa yake da wanda wata bukata in biya mishi su ba su yarda da wannan hadisi ai bai kamata ba a ce Allah na san kowa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne fada me ya laihin ka in ka fasara abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada ka tambaya yaya yake san kowa wannan shine laifi amma ka tabbatar cewa kaza kaza ne wanda ya tabbata a Qur'ani ya tabbata a hadisi kai na ka tabbatarwa ne kai ba kai ba tashbihi ba kai ba ƙari babu riki kidan ina fata an gane wannan matsala to wannan duka adamanin da suka fito kuma suka yi ta yi yanzu ma akwai wasu daga cikinsu amma dai a nan wajejen alhamdulillah babu irin wa'annan kama-kama ya ce haka idan sami ta rajul ya takallan bitauhid ya kula takallan bitauhid idan ka ji wani yana ce ma kai magana akan tauhidi me suke nihi da haka nan wannan mu'tazila ne su a wajensu tauhidi kada ka ce Allah yana da sifa kaza kawai kama-kama ne abin nasu to da kaji sun ce ma ai magana akan tauhidi wai kada ka ce Allah na sifa kaza wai ka kore ma Allah sifa sune shine tauhidi a wurin su yace fa'alam annahu kharijiyyun mu'taziliyyun to wanda yake irin wannan magana ba khawarije ne ko mu'tazili aw yaqulu fulanun mujabbirun aw yatakallam bil ijbar ko su ce wannan ai mujabbar ne ko kuma ya takallam bil ijbar aw ya takallam bil adli fa lam annahu qadariyun akwai suka huto su kuma mas'ala ta qadariyya su ce ai Allah bai kaddara ma mutum ba yayi kaza ai ba komai bane Allah ke kaddara ma mutum akwai abin da mutum shi ya ga dama yayi eh dan adam Allah ba shi irada wadda da wannan irada yake zaben abin da yake yi da ita amma ba abin da za ka yi wanda ba da sanin Allah subhanahu wata'ala ba shi mulkin Allah ba a bace mishi shi ne bambancin mulkin Allah da mulkin mutane da mulkin mutane shi mulkin Allah kan kai ma ya san cewa ga abin da zaka yi Allah kenan yace li anna hadhihi al asma mudathatun ahdathaha ahlul bid'ah wannan duka sunaye ne wanda mutanen bid'a suka kirkiro su sai ma da yake cewa qala abdullah ibn al mubarak rahimahullahu ta'ala la ta'khudhu an ahli al kufa fi ar-rafd shay'an wala an ahli ash-sham fi as-sayf shay'an ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الجناء ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا عبد الله بن مبارك كتوى لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض عبد الله بن مبارك بابا لميني وندرا يا رايو tare da su imam malik allah jikansu da rahma wannan bawan allah abdullahi bin mubarak malami ne mai kudi ne kuma hallau mujahidi ne shekara raba ta gida uku yake yi kashi guda ya je kasuwanci kashi guda neman ilimi da watsa shi kashi guda kuma ya shiga cikin 'yan jihadi suke jihadi haka yi rayuwar shi duka lokacin da ya zo karshe-karshen rayuwar shi suna faɗa lokacin ja'afar al-mansur wani shugaba da aka yi shi wannan bawan allah matsayin shi na malami sai aka kira shi a bashi alƙalanci na gari gabaki ɗaya ya zama shi ne babban juja a garin shi zai ringa shari'a da aka kira shi sai kiya aka kada aka raya da shi ya kiya to sarki ya yi wushi da waɗanda suka ziga shi sarki sai ce yaya zai magana wani ya ce a'a ya ce shi wallahi ba zai ba sarki aka tira shi sai ce to daukar ran shi zai ya ce gobe a kamin shi ya executar shi a gaban mutane domin ya nuna musu cewa shi in yi magana ba bai sabawa ko da a ce kayi kowa ilimi a garin yanzu kayan washe gari ya yi da abdullahi mubarak ya tabbatar cewa wannan kashe shi zai sai bar garin cikin dare ya dauki abin hawan shi ya labda yan kayakin shi kawai ya bi dare ya wargar ba taba tsammani zai wargari ba kawai da ya shi da ya tahi sai samu wani gari sarki ya ce duk wanda ya samu shi yana da kyauta ta musamman duk wanda ya samu inda yake ya samu ya tayi wani gari da ya tayi garin ya ce to in ya zamna a tsakar gari ma kakan yi a gane shi sai nemi wani mutum wanda yake da garka sai zamana a garkashi ya je ya nema ya bashi aiki ya ce mai zo ya aiki zai ringa biyan shi kenan yanzu ya fita da gari ya kuma cikin daji cikin gara ke ke rayuwa yanzu yana ce yana aiki bayan shekaru ha mai garkai wata rana suna hira da shi sai ke ce mushi kaga kamar ya ɗauki wani firwi a cikin yan itace na garkai yake cewa wannan abin na garkanmu ha da wahala ka samu mai zaki irin wannan a wannan karkare sai ce suna da zaki kenan yake tambaye shi wanda shekara uku a gargai yana aiki shi yake tada wannan kayan mai garkan ne ke ce mashi wannan kayan namu da wahala ka samu masu zakinsu sai yake tambayin mai garkan wai shin kayan namu zaki gare su sai ce me kake nihi baka san zakin kayan mu bane baka taba taba bane yace ka taba ce an sha tun da nike ce ban taba daukan kuɗi na sa a bakina shi yake shirkawa shi yake gyarawa shi yake cirowa shi yake badawa a kai kasuwa a kawo a yi komi amma bai taba sa a bakin shi sau da ba ta uwa shi yake mamaki ce wani irin dan adam ne wannan a yanzu ma akwai irin wa'annan mutanen yanzu sai ya tashi shi mai garka yake ba wani labari yake ce mai kaji kaji fa wanda yake mini gadi a garka ta wai kajin da muke da shi sai ce wani irin mutum ne wannan kamar shi ne abdullahi bin mubaraka ne shi bai san ba shi kin ne kenan ana siffanta shi saboda imani da zuhudu da gudun duniya shi ne da wanda ake ba labarin ke cewa wannan mai gadin naka kamar shi ne abdullahi bin mubaraka wajen gudun duniya a ce ka shekara wajen uku a wuri amma ka taba taba ba kuma abin aikin ka ne kai kake aikin sai ke ce mai muje in gan shi da suka je gaji ce to yawan abdullahi bin baraka shikin ne baka ji ba sarki ya suka fara kuskus baka ji ba sarki ya ce duk wanda ya samo shi yana da kyauta ta musamman su kuma dama in neman kuɗi ne abdullahi bin baraka sai lura cewa wannan ma washe gari zawa ce su shuna shi a zuwa kama shi sai kulle kashi sai take shi ya tafi wani gari shi ma 'yan garin sai karbe shi hannu bibi a 'yan garin da ya je da fari na biyu kai da ya je an samu wata matsala ta miceci wasu suka shigo suka yi sata sai kasance dubba ko in ya shigo wanda ba san wasu suka shigo sai a dauke shi cikin wa'ancan ɓaran yake kawai sai ake kama su duk wanda ya shigo ba ko ne sai a kama shi a kai shi are a kashi gaba alƙali kawai a mai hukunci ɓarawo saboda wasu sun zo sun mun sata wanda ba san su yanzu wanda ya zo ba ko kawai ɓarawo alwal bin barka yana shigowa gari kawai aka kama shi aka kai da shi aka kai shi gidan kasu a nan ana tattaunawa ana tattauna an so za a mai shari'a nan su ma suka gano cewa abdullahi bin mubarak ne saboda ya yi suna an san shi sare yana da kuɗi sosai shi kenan yanzu shi ɗan yawon neman aiki ne shi aiki ne ki ne yanzu da ya ga cewa alamun gari ya fara yawo da sunan shi sai bar garin sai ta yi shi saudiya sai ta yi makka yanzu yana makka yana shigowa a shi jama'a da yawa sun san shi hannu hannu aka zo aka kewaye shi akan gawa na gawa na gawa na nan da nan labari ya kai ma sarki ai ga shi nan a garin makka an gano shi sarki ce a je a kama min shi zai zo garin makka da kanshi a nan garin makka zai yanka shi a sha zube hakura ba sarki ya kamo hanya mutanen sarki sun kama abdullahi bin mubarak suna jira sarki ya zo yanka shi a nan sai wata addu'a sai ce ya Allah zan roƙe ka wata addu'a ya Allah ina roƙonka kada wannan sarkin ka ba shi damar shigowa garin maka ka haramta mai sanyi kaushe garin maka kaushe abin da ke roƙa Allah ke kuma addu'a ce wadda ya dace ke yi bayawa a matsayin shi na bawan Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai amsha addu'a shi sarki ya kamo hanya gashi ga garin makka wata ilgun torishin lafiya ta kama shi a nan ya mutu yana mutuwa gabaki ɗaya duk izzar tashi da girman nashi mutanen da suka mai sallah suka binne shi bis su wuce ka ilga su da hannu kawai rake shi ne yanzu yaran shi wanda yake mai hidima suka sa mai likawani suka yi komi da aka tashi binne shi sai aka umarci gardakwar in nasa da suke tare da su su je su yi rami na binne gawa kabari kenan su yi rami guda ɗari aka yi rami guda ɗari me yasa saboda kar a san inda kabarin shi yake saboda su sun san cewa ba su iya surveyin wannan kabarin nashi tunda ba garinsu ba ne a wani kauye kuma a lokacin nan gawa idan ta jima a wurin ku tana iya lalacewa ta shiga ta sauya yanayi kenan dole su binne shi ba su iya ɗaukar su yi ba gudu da shi yanzu suka yi rami wajen guda ɗari suka yi zamba suka binne shi a inda ba wanda san ina ne kuma duka ramunan aka binne su don saboda a wadda idan saukar wani zo ya tona shi ya mai wulakanci kusan mutanen da akwai wannan idan mutum kana da matsala da shi ka gaba ba yadda za a yi ka tankare shi sai ka jira sai ya mutu ka yi ka iske kabarin shi ka huddo shi ka mai walakancin duniyan nan a saman gawar shi ka tahiyya ka yan wani suna zawa in sa gani shi kenan su an kare cin mutuncin su kuma haka suke yi da yawa akwai da suka yi wasiya wannan mun karanta wani hadisi a cikin adawar mufrad ɗaya daga cikin magabata haka yi wasiya wannan yake cewa idan ya mutu kada a ma kabarin shi tudu kawai a shaye haka kamar yadda ƙasa take kan ma wani gani ya ce saboda akwai matsaloli wa duniyar nan mantar samu abin nan akwai wanda ba ma shiri da su kasin walakanci da mutu to kaga shi haka aka binne shi Allah tsiratar da Abdullahi bin Mubarak babban malami ne to shi ne yake magana yake kira mutane akan a inda zai kamata su rinka daukar ilimi a wannan lokacin shine wata rana ya shigo wani gari Abdullahi bin Mubarak ya shigo wani gari sai wani mai shela ya zo yake cewa ga Abdullahi bin Mubarak ya shigo garin ku mutanen gari gabaki dai aka fito ake gudu aka je- aka je tarbar shi bakin gari saboda su a wancan lokaci duk lokacin da aka ce ga malami ya zo gari zawwa ake a kewaye shi a tatsi ilimin da yake dauke da shi in kwana da kwana nawa za a yi zawwa za a kewaye sai an dauki abin da aka dauka na ilimi tukun a bar shi ya gaba su haka nan ne to yanzu kawai aka fita tarban shi sai wata daga cikin bayi na gidan sarki take cewa wani lahiya gari sai gudu ake ana wuta bayan gari mai ake sai ake ce mata ai abdullahi bin mubaraka ne ya tankaro garin sai take cewa iko allah kaga wa'anda ake tarban su da zuciya ba irin na gidanmu ba ita baiwa ce a gidan sarki ta ce ba irin na gidanmu ba in za a tarbo sarki ya an bi ku da bulala su wannan kaga zuciya ce take huta saboda tana son shi wannan bawan Allah da gaske amma mu namu da kulala ne ake hudda mu domin mu je karban sarki yana da fadala sosai an ce yana taimaka ma malaman nan sosai su imam malik da sauransu duka yana tai- yana taimaka musu da duke shi to wani malami yake cewa la ta'khudhu an ahli al-kufa fi rafd shay'a kada ka dauki ilimi a wajen 'yan kufa saboda sun yi fice a wajen shi'a kada ka ɗauki wajen ahalus sham kada ka ɗauki magana ta hawarish me hawarish a wuta ƙalƙashin shugabancin shugaba a ce za a yake shi shi ne ke fi sai shi'a wala an ahalil busra basra fil kadari shi'a haka nan 'yan basra su kuma sun yi fice wajen harkar kadariya da tasawuf sufanci kenan yace wala an ahli khurasani fil irja'i shay'a hakanan daga wajen yan khurasan su ma hakanan kada ka dauki abin da ya shahi ilimi a wajen saboda sun yi fice wajen irja murji'a ne haka lawa wala an ahli makka ta fisar shay'a su kuma yan garin makka sun samu matsala wajen fatawa akan ciniki kuɗi da kuɗi bai'un naqdi bin naqdi ya annahu yatasahaluna fihi misali kamar irin canji da ake na naira da saifa ko saifa da dolar da sauransu to wajen wannan akwai wata matsala wadda malamai suke ma an garma ka istidraki cewa suna tasahuli wanda yana iya kaiwa ga ga garba sai ke cewa wala an ahlil madinati fil ginani haka nan kada ka dauka cewa yan garin madina da suke da tasahuli da wa aka samu wasu suka halatta waƙe-waƙe a lokacin nan akwai wasu wanda suka halatta waƙe-waƙe dalilin ne dalilin an samu wata rana an yi wani aure mata suka zo suke buga wani abin su haka irin wanda misali wanda buza ya adaji suke bugawa irin wannan abin na ƙwarya tsakaninsu suke bugawa ana zamne na shelar cewa an yi aure to irin wannan to yana daga cikin al'ada ta laraba to manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ya isko wasu suna irin wannan bai musu magana bai kuce to dalilin wannan ba ba wai abu ne wanda aka saba yi ba manzala na zaune a zo a jera mutane da gitar da kaɗe-kaɗe da piano ana tayi ana ko ana kama sunan shi ko ana maganganu haka ba a taɓa samun irin wannan ba ko ganga ko na abu babu haka wannan ne ya sa kawai aka ce to tunda manzo Allah bai magana ba a wannan lokaci kawai kada kada halaka shi kuma kada kade abu ne ahili cewa abu ne haramun ne wanda kuma yana bata zuci wannan ittifakan malamai sun yi magana akai kuma ayoyin Qur'ani sun yi sun yi magana akan cewa abubuwa ne wanda suke shagalatar da zuciya suke kai ta kuma su barota na malaki cewa wa idara aitar rajul يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن بكتير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مقول ويزيد بن زريع آه ومعاذ بن معاذ ووهب بن جريد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة نعم سيمان يتقبل التواء وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة idza ra'aita rajul yuhibbu abu huraira wa anas bin malik idan kaga mutun yana son abu huraira haka nan yana son anas bin malik haka nan yana son usaid bin hudayr fa'alam annahu sahibu sunna to kasancewa wannan mutumin mutumin sunna me yake nihi da haka nan ya ba da misali ne na abu huraira saboda abu huraira akwai waɗanda suka hura mashi wuta daga cikin masu ma musulunci zagon ƙasa abu huraira allah ƙara mashi yarda kwata-kwata bai wuce shekara uku ba tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallam amma allah albarkaci rayuwar shi tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi sama da dubu biyar daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine ne kowa yawan hadisai daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam shine imam suyuti yake cewa wal muktiruna fi riwayati al athir abu hurairah yalihi ibn umar wa anas wal bahri kal khudri wa jabir wa zawjati an nabi yake cewa masu yawan hadisai daga manzala sallallahu alaihi wasallam shine abu hurairah abu na farko na farko kenan shine abu hurairah abu hurairah yalihi ibn umar daga shi sai abdullahi ibn umar wa anas sai anas bin malik wal bahri kal khudri da kuma abu sayyid al khudri وجابر وزوجة النبي سيكون جابر بن عبد الله سيكون ما تم زالة صلى الله عليه وسلم إتت عائشة الله قال متى يرضى وانا سوني سقه كوا يور رواية دك مزان الله صلى الله عليه وسلم شكما أبو هريرة الدعاء النبي مش أكن شوا يا الله يريكي مش حدش shi yasa duk abin da ya rike bai mance ba da ikon Allah shi duk hadisan da ya samu daga manzon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai mantar da shi ba yana rike da su kuma haka ya karantar da al'umma su abu hurera allah kara mashi yarda to akwai wanda suke zuwa suke zargin suke cewa duka ma yaushe ne ka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka zo ka rinka cewa ka rawaito hadisi har dubu biyar kaza kaza suke taba'an akan shi suke zargin shi wasu karyata shi wasu ringa wadan manganu marasa kyau to shine sai malam yake cewa idan kaga mutum yana son Abu Huraira da kuma dukkan sahabbai baki daya wa Anas da Anas bin Malik shi ma akwai wanda suke maganganu akan shi da Usaid bin al-Hudayr da Usaid bin al-Hudayr to wannan ka sani cewa ahlus sunna ne shine yake san wa'annan bayan Allah وإذا رأيت الرجل يحب أيوب دوائنا ديزانا وابن عون ويونس بن عبيد الله وعبد الله بن إدريس آه الأودي حكنا وشعبي دك وأن معلومين لسنة ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جريد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة يتدك وأن معلومين دون كذا yana son su yana yana magana ne akan waɗanda suka yi rayuwa tare da su sun san cewa malumai ne na sunna malumai ne masu kare addinin Allah da gaskiya duk wanda ka je na zagin su to ko ba ba mutumin Allah bane ba sha'abi wata rana nan nake karanta wata kissa shi wani yazo yake tambaye shi yake ce mi ya kai sha'abi wai shin shaidan yana da mata wani zo ke tambaye shi wani shaidan yana da mata kusa akwai wanda zai tambaya sai ka rasa kamar wata wani aljanni ya shige shi ya sa shi tambaye wannan koya ne tambayar da batta da amfani batta da kai batta da kawa yanzu wani zo tambaye ka mai sunan baban fir'auna to me zai kara maka sanin baban fir'auna in ka san baban shi ne ne to wani abu ne a addini shi sanin babin firawun to shi ma za a yi tambaya wai shin shaidan yana da mata ya ce to a ƙura'ani an mana zanta yana da suriya ko? an ce shaidan yana da suriya kenan tun da yana da suriya tabbas kenan yana da mata sai tambaye shi mai sunan matattu sai ce to mu dai ƙarma arma wannan da aka yi shi ban mana sai ka tambaye da suka halarta amma dai mun san akwai matai sha'ani ne malaman abin da ke ta shi bai na aka ɗar marama don haka aje a tambaye na suna na aka ɗar marama kaga amsa wannan ta yi daidai da tambaye ta shi ya ce wa idan ra'aitar rajul yuhibbu ahmad bin hanbal idan kuma kaga mutum yana son ahmad bin hanbal wal hajjaj bin al-minhal wa ahmad bin nasr wa dhakarahum bi khairin kaji mutum yana son wa'annan bayan Allah na ambatan su da alkhairi wa kala da kaunihim ya faɗi magana wadda suke faɗa to shi ma wannan mutumin sunna ne sai ma yake wa izara aitar rajul yajlis ma ahli ahwa'i فاحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتكه فإنه صاحب هوى to malam sai zo da nasiha ana akan cewa wa iza ra'aita rajul yajlisu ma ahli ahwa idan kaga mutum yana zama tare da mutane wa'anda suke da bin san zuciya kaga mutum yana zama da mutane masu bin san zuciya to shi ma ka kiyaye shi wa'arrifu abin da ya kamata ka kira shi ka mai bayani ka ce wa'annan mutanen ba ‘yan bin san zuciya ne fa'in jalasa ma'ahu ba da ma'ali wa fattakihi idan ya zanna tare da su bayan ya sani cewa mutane ne masu bin san zuciya to kai kuma ka yi nisa da shi fa'in da sahibu hawa saboda mai bin san zuciya ne abinda ma yake nihi a nan abinda yake ni da bin san zuciya ba lokacin da mutum zai bin san zuciya shi bai aikata sabo ba wannan ba ake magana ana magana ne akan wa'anda suke bin san zuciyarsu wajen kin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kin aiki da aya ta ƙur'ani ko da hadisi ingantacce na manzala sallallahu alaihi wasallam masu irin wannan halin badda ka za su yi su hudda ka daga musuluncin kwata-kwata Allah bai cewa a yi kaza saboda san zuciyarka kawai ka zo ka ce kai kana ganin ba haka kamata a ce Allah ya ce yana da sifofi kaza kai ka zo ka ce babu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana sifa kaza kai ka zo ka ce babu to kaga wannan kawai san zuciyar ka kabi to mai irin wannan shi yanzu ne zai barka zai huta daga musulunci to akan sani ake magana sai malik ya cewa ahlul ahwa'i humul ladina yattabi'una ahwa'ahum wa naza'atihim su ne masu ban su zuciya wala yattabi'una alkitaba wa sunna ba sa bin littafin Allah ba sa bin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama yattabi'una ma tahwahu anfusuhum su ko suna bin abin da ran sai raya musu fa iza khalafa alkitaba wa sunna ahwa'ahum taraku alkitaba wa sunna duk abin da suke so idan ya kasance wannan abin ya saba ma littafin Allah da sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam littafin Allah suke bari ba su dauki san zuciye su wannan su ne ake magana akan su wai mutum so yake wai addinin Allah shi zai bi shi ba shi ba zai bi addini ina fata mun gane ya kasance wai addinin Allah shi zai bi ka a zamaninka a yanayin da kake ba kai bane za ka ba addinin Allah a diyan da yake a diyanin da yake abin da rashin adalci ya daga cikin abin da yake dirniyar da mutane ya gadance su addini sai in ya musu abin da suke so tukwana za su yi shi idan bai musu ba abin da suke so su babu su babu littafin Allah babu suna ta mazala sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin abin da yake bar da mutane yanzu kaga misali wannan 'yan borin da suka hutu yanzu a nijar ha aka ba su dama suke zuwa suke zama da shugabanni da wani wane ne ana gudu su a tilisiya suna faɗin wasu aljannu za su kare ƙasar nijar da sauransu kaga duk wannan rikicin da ake na turawa za su zo su ga hari su yi wane ne in ba hankali ba wannan 'yan borin su za su diriyar da ƙasar nan kwata-kwatanta ƙasa ba taɓa zama ba da 'yan bori ba taɓa zama ba da shirka ƙasa ci gabanta da kariyarta bai kasancewa ta hanyar shirka in kuka ce ko musulmi ne kuka fito kuka irin da irin wannan shirke-shirken ƙanana allah sai barku da dubara ku da iyaku idan kuna so allah ya kama muku a rayuwarku to ku yadda yake so wa'adallahu alladhina amanu منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شرطي بداني أكبر الله يكي وياي القول قوان سكي إيماني سكي أيكي نقلي ليستخلفنهم في الأرض الله زي باسو khilafanci na ƙasa bi mana zai gadan musu da wannan ƙasai ya ba su arzikinta ya ba su mulkinta ya ba su komi nata kama su ta khilafan ladina min qablikum kamar yadda aka ba wa'anda suka rigaye ku wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum hallau Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar musu da addininsu wanda ya da shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zai masanya musu bayan tsoro ya ba su aminci ya ba su nutsuwa ya ba su kwanciyar hankali amma da sharaki guda ya abuduna ni la yushriku na bi shay'a sai sun bauta mini ba sa mini shirka ko guda ittifaqan kowa ya san bore shirka ce kowa ya san bokaye mushrikai ne wannan ba abu ne wanda mutum biyu suke jayya da juna ba kowa ya san mushrikai ne kattan arna ne amma yau su zo su ne za a zo a ringa zama da su suna cewa za su kai kariya wuri kaza su kai kariya wuri kaza to yanzu kenan da shirka za a rike kasan nan in dai da shirka za a rike kasan nan to wannan alkawari na Allah mu ba ma cikin shi ba za mu same shi to kaga wa ya zalunce mu a ƙarshe wanda suka ba su wannan dame su za su zalunci kasan nan don haka wallahi sai an yi takazansan sai an yi hankali zama na zaman lahiya a ƙasa bai kasancewa ta hanyar saba ma Allah kuma saban da ya yi kowane sabo shi ne shirka an ba su dama ga sunan a tele su hutu suna maganganu kala-kala su ce idan da aka bar malamai suka zo suka yi karatun ƙur'ani su karanta addu'o'i su ma dole a ba su dama su zo su wada abin da suka gada dole sai abin da suka gada shi ne shirka shi ne kaza shi ne kaza wannan in ba sani ba su shugabannin to su sani abin da ƙur'ani ya zo ya yaƙa kenan shirka wannan kuma kullum idan an tashi jawabi ce ake allah zai kare mu ta ake mi addu'a ta ake mi alkunutu ta ake mu koma ga Allah ta ake Allah ya hisu kullum haka muke bari to amma kuma he muka ce a'a muna shakka ga Allah bari ga yan gori su ma za su kata su gudun mu to ne yanzu mun daidaita Allah da yan gori ko to Allah zai bar mu da su su ma ba su iya kare ma kansu wani abu bane a zanabi kinki gani a facebook an ce shuwa sarauniyar da yan gorin ta mutu ta hana kanta mutuwa to ka gani mutumin da bai iya kare ma kanshi cutarwa ta yaya zai kare man kai haka annabi ibrahim ya gaya ma mutane shi ko uffin lakum wani ma ta'buduna min dunillah afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wani ma ta'buduna min dunillah yace da ku ringa bauta ma abinda bai amfana da ku da komi bai cutar da ku da komi kai can ku da abinda kuke bauta ma kuma bayan Allah kai can ku dan haka wallahi wannan san zuciya ne zafi kuma wannan san zuciya a ce bari a ba kowa yanci a ba kowa dama a mashirki bai da wani yanci inda ka ba ka ce zai kori tura saboda mashirkai ne kafirai ne yi ai da katon mashirki na tare da katon mashirki tare da don haka wallahi sai an yi hatara an ba so ake ba a kai ma'abaru wallahi gashi nan an mutu an yi bayanin cewa muna cikin barazana da kowane bangare to wallahi mu koma ga Allah mu kama wannan mushrikan wannan lafiya wannan yan gurin wannan babu abin da su iya ma komi komi ba su yi ku sha makan ku lafiya mu koma ga Allah mu bi ta'addu'in muna ta alqunutun wannan ita ce mahuda daya daya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu idan abu ya hikarin ku koma ga Allah ku ringa alqunutu kuna ga ma Allah insha Allah mu huta za ta su amma da wannan wannan mushrikan rabuwa da su shine mafi alkhairi kuma shine zaman lafiya malam sai yake cewa وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إذن aka kira su zuwa ga Allah da manzance musu hukunci liyahkuma bainahum domin ya musu hukunci idza fariqun minhum muridun zaka samu wasu daga cikin su ba sa su ba sa san hukuncin Allah da manzance wa in yakum wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilayhi muslimin idan kuma su ne da masu gaske ya su zo da gaugawa su ce su sun zo a hukunci kaga wannan bin san rai wannan karara rishin adalci a lokacin da suka san bisa da gaskiya idan suka aka ce musu zo a musu shari'a ta Allah da manzon shi ya suke zauwa amma a lokacin da suke da gaskiya sai su gaba gaba sun zo kaga san rai ya bayyana kirki to bin san zuciya abu ne wanda sai da ya kai wasu zuwa gabar addinin Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari yake cewa wa iza a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ko a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu na shin kaga wanda ya riki ubangijin shi shine san zuciyar shi shine zuciyar shi menene Allah subhanahu wataala ke ni da haka ya kasance kai ba wanda yake sa ka ba wanda yake hana ka sai zuciyarka kenan ta zama ubangijinka ita kake bauta ma ka zama kenan bawan zuciyarka ba bawan Allah ba haka Allah yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yusyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi zalimin idan ka samu waɗanda suke bin son zuciyarsu suna kutse cikin ayoyin Allah to kai ka juya baya ga irin waɗannan mutanen ba wurin zaman ka bane ba abukan zaman ka bane hatta ya hudu fi hadithin ghairi har sai sun sauya magana sun koma wani zance daban to kana za ka zo ka zama tare da su duk wanda ka je na izgili a addini yana izgili ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani a wata ibada ya ringa bagaganu akan tabar sa kan gado yana wasu maganganu na fariya to wannan ba abokin zaman ka bane Allah ya ce ka huta daga wajen shi ka shiga sha'anin ka ka tahiyar ka bar shi idan ya sauya zance sai ka dawo ku zamna tare idan bai sauya ba kuma ba kai bashi wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin idan kuma shaidan ya mantar da kai kana zaune tare da shi yake ta sabbatin yake ta sabbatin shaidan ya mantar da kai kana tunawa to tashi kamar wurin kada ka zamna tare da azzalimai don haka a duk lokacin da ka ji zuciyarka tana raya ma abu to ka sani cewa wani lokaci ta zuciya amma race bisu haka Allah subhanahu wataala sifanta da ita yake cewa wa ma ubadu nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahim rabbi ita rai mai umarni ce da aikin banza kenan kada ka biya ta in ka biya ta dirmiya ka za ta yi shaidan ne yake gindinta azumi shi ne allah subhanahu ta'ala ba mu labari yake cewa allazi yi wasu wisu fi sujurin nas mai wasu wasi a cikin zukatan mutane saboda shaidan yin zai ga arni shaidan ba ruwan shi da shi yanzu kama wannan yan borin shaidan na ruwan shi da su su ma shaidan ne ba abin da yake nema a wurin su sun ta yi shi kenan inda har kana alfahari da abin kana cewa gadon ka ne baban ka ya bar maka ana ganin kayan kirke bar maka a je ku zamna tare da baban naka a wuta to me aka yi kenan ni mutane sun sa akwai lahira wai ba kamar da mamaki kamar shakka ce ake komini ne wai ana shakka ne za a mutu ba a mutu ba ana shakka cewa babu lahira an mutu ne komini gaskiya in ba wanda wani abu shi dan ya rufe shi da yawa ba har ya mance cewa wa tabbas akwai lahira wallahi akwai abin da baka tunkara shi kai yau ko wani sako wanda kake da shi inda ka aikata tsakaninka da ubangiji ba wanda ya sani sai ubangijinka wallahi ya kamata ce in ka zo barci ya waɗo maka a rai ya dame ka ka ringa tunanin kar in mutu da wannan zurbin a zuciyarka a tare da ni ya kamata a ce wannan ya dame ka ka tashi ka yi arwalla ka yi raka abu ka daga hannu ka ce wannan lahin nawa ya Allah ka yahe mini kakkaje wannan kwancin da kai da ita wuce za kai bare ka zo ka shiga gadan ka ce shirka zaka ma Allah kuma ka kwanta ka rihe ido kai barci kana da hankali ka rihe ido kai barci a ɗauki ruhinka a taida shi baka san ba inda aka yi shi in aka rike aka ce bai dawowa ba da kuma kana cikin aikata shirka wallah akwai wani ɗan uwa da wani lokaci na ba da labarin shi ya yi karatu yadda da kuke tsammani ya har da ce har ƙur'ani abin da ya dame shi kwalwa yaki yaki ce da su da filisfi ita ta dame shi kawai yana cikin mutane kawai sai faɗi ya sa kayan shi masu kyau wajen biki ko wajen wani karatu kawai sai faɗi biya lalace in ya tashi sai gan shi a wannan hali sai abin ya dame shi jaraba ce Allah ke jaraba ka yi gani ya zaka yanzu wani abin ya dame shi rannan sai wasu suka zo da kawai yan uwan suke ce mishi wannan abin hamu a kauye muna da maganin shi dare guda ake ma girka shi kenan da ka tace da sai kawarki tabbas haka ne suka ce wallahi su dare guda kawai daga amma girka washe gari kawai shi kenan har abada baka saki su suna da maganin shi a can shirka yanzu sun tafiye su wannan abin kuma ya dame shi yake ta zuwa yake zauwa a zuce shi shi dan ya zo ya zamna yake rubuta shi akan cewa ka je su ne in an kare ka tuba ka je in an kare ka tuba ka je an kare ka tuba sai ya kira abokan shi ya ce ku zamna ku ji kun ji abin da yake faru ya kuke gani wata shawara za ku bani kan wannan abu gabaki ɗaya suka ce mai wallahi kakkai jaraba ce Allah ya maka muna taka addu'a Allah ya yi maka ita shi kenan bayani bayan watanni bai gaya ma kowa ba kawai ya bi gani hege abin ya jarabawa in ta zo sai a hankali shi kuma wani lokaci mafi yawa sai lokacin da tsanani ya yi tsanani an kai ƙarshe ka juya gaba da baya ba mahuta to a lokacin da saukin mai su cin nasara yana wannan gabai a wannan gaba cin nasara yake kana garaje yanzu ka bar hanya shikenan kuma ka rubuta ciki amma duk lokacin da tsanani yayi yawa misali kana talauci kaga talaucin yayi kamarin da gaba da baya babu wata kofa da zaka iya samun wani abu aiki ka nema babu ka je takardun naka mana aikin su kone komi ya rikice komi babu to sauki ya zo sauki ne ya zo kusa kawai haƙurin ake so kai na wannan tan shirkin yana sabka kawai shi kenan ɗaya zafi ko mafi yawa wata lalurar taka jaraba allah yake maka mai tsanani sai lalurar taka ta tahi yanzu wannan bawan allah da ya tahi suka zaunar da shi saman wani turmi aka ruha mai wani zane hori aka shiga ake ta mai kada-kada ana mai girka ana kiran aljannan ana yanke-yanken ana waye daga ya tashi da sashi kenan aka ce ya warke kawai da aka yaye mayahin wannan ya mutu da Allah ji ba wani irin karshe ne wani kaga karshen wannan shi yake ƙara tabbatar maka hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam na abdullahi dan mas'ud إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها gashi ga aljanna yana aikin ɗan aljanna sai ana tsora 'yan mintuna ko kwanaki ya mutu kawai sai dirim ya sai shiga cikin aikin ya mutu shi kenan sai sai mutu aka wani aiki to wallahi tsanani ya tsanani mafi yawa mahuta ce ta su mafi yawa kuma duka in ka duba a tarihanci mafi yawan wanda Allah ya sharafta da ƙarshe jarabawar tasu ko su cika a kanta sun yi haƙurin wannan ko kuma sauƙi ne ya zo musu kai tsaye a lokacin nan ka kalli mutanen annabi annan musa alaihissalam falon matara aljama'a ne kala ashabu musa ina lamdarko fir'auna ya kare azaba shi ya kare komi annabi musa ya gudu da jama'a shi sun zo bakin ruwa bisa da bato bisa da koli mutanen musa suka ce kai mu an cin mana shi kenan magana ta kare duka yanka su zai fir'auna annabi musa ce musu kara kalla inna ma iya rabbi sayati mun ta zata su kuma kwata su annabi ibrahim alaihi salam da Allah ya jarabce shi ce yanka dan shi sai da ya kwantar da ɗan ɗan ya yi haƙuri uban yi dangana yanka shi zai yi falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu anna ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muslimin ya ɗora wuka zai yanka shi sai aka ɗauko raƙo daga gidan aljanna annabi ibrahim ya ci abincin aljanna rago ƙato da gidan aljanna aka ɗauko aka ce mai amshi shine kambacin ɗanka wannan abin jaraba ce kuma allah ya tabbatar da cewa kai kinna mutumin kirki da tsanani ya tsanani sai sauki ya zo wani malami yake ba da labarin wani bawan Allah kawai wata rana kawai idan shi ya nisa kawai ya makabci kawai haka kawai ido kawai idan shi kenan bai wanda yake ba da labarin ya ce shi ya karatu a wajen shi bai gani eh yana gani ras ko wata rana ya dawo ya isko shi kawai bai gani sai bayan shekara sha wani abu zuwa ashirin ma iya makafci ya fito daga gidan shi zai ce masallaci yara suna balo suka ɗauki balo suka buga mushi a kai sai da jini ya mutu sai a nan wani yaro ya kama shi sai mai da shi gida iya makamun lokacin yana zuwa gida kawai ana wankewa ana gyara kawai shi sai ga kamar yana ganin mutane ba kawai idan shi ya koma me jarabawa buga mai balo da aka yi ka gani a zahiri musiba ce an buge ka hajjin ya hutu amma kuma ita zama sababi na mi na buɗe idanun shi wani lokaci kenan wata jaraba tana zauwa ba wani abu bane ba wata daraja ce Allah zai ƙara maka wani alkhairi ne Allah zai buɗe maka to haƙuri wajen jarabawa shi ne babban abu haƙuri wajen jarabawa kakka biya san ranka ka haƙai haƙuri wallahi a yanzu suna nan suna yawo wanda suka lullubu da sunan malanta amma haboka ne da 'yan borin da su duk da duk cutar duniyar nan suna da maganinta kowace irin cuta ce ma zai komi kake ji zo kawai mu ko a likita wanda suke shekara takwas su kara wata hudu ko biyar ko ma da kalin a ji a yi speciality da sauransu wata ran ka zo da wani abinci ma zai je ka ga doktarwa ne shi bakin nashi ke ka je ka doktarwa ne wani ce ma je ka doktarwa ne da kyan ake samun shakundum wanda zai ce ma duk wani abu da kake fama da shi na jiki a likita a ce ma shi komi ya sani kawai kullum ya ce ma akwai specialist na kaza ka je ga likita kaza amma shi wannan zai zo ya zamana ya ce ma duk maganin duniyar ne yana da maganin shi kuma ba na wani kawai tsabbace-tsabbace ne dafa ƙasa ne da wani wane ne suke yi bana dole suke da hajjahin ƙasar wannan ba su sani ba hanya ce suka kama da kawurci wallahi mafi yawa mutane ba san ba cewa wannan dafa ƙasar ba daidai ba ne ba wanda shi da ake ce ma arraf masu da hajjahin ƙasar wannan su dawa su dawa su ce ma akwai kaza akwai biyan bashi akwai wani mutum akwai cin kasuwa akwai nasara akwai wane ne ana ta zane wallahi diba ne kuma diba hanya ce ta kawuci hanya ce ta kawuci wala ba daidai bane hanya ce ta kawuci ban sani ba sun sani ko ba sani sauran mutane su ma ba sani ba su sani duk wanda ya je irin wurin waɗannan mutanen kana zama a wurin shi bakar sallah ta kwana 40 sallar kwana 40 babu ita ta zama zero kuma in kayar dama da abin da yake hudi kai ma ka kawurce ma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauka mishi shine alqur'ani mai girma ka kafirce mai alqur'ani to duk da rubuta same ka wallahi ka koma ga Allah ita ce mafuta kakka fi san ranka ka ce ka ji wani yana tana da magani ko su wani suna zancen wani mai magani ko mai hangen nesa ko mai kaza ko mai kaza ana ta faɗin wannan boka boka masu jan malamai ka fi san ranka ka ce ai rishin lafiya ce wurin jin san magani wallahi ka fi san ranka dirmiya zaka ciki wannan ba sa hudda ka ba sa maka maganin komai Allah yake ba da lafiya kuma ya ba da hanyoyi na samun lafiya arziki Allah yake arzitawa ya ce zai arzita ka in ka roƙe shi zai baka ka roƙe shi shi ya yi sanin kowa lokacin da ya dace ya baka wannan abu akwai wanda Allah ya sani in ya ba shi arziki bannan da zai Allah kaɗai yawa da ita Allah kaɗai sai yawa ta inda ba shi arziki da shi ke subhanallah akwai wanda shi kuma Allah ba shi kuɗin inda aka bar shi a talakan da ba a san ba kuma ya zai shi Allah ya san halin kowa akwai wanda aka bar shi da lafiya ko matsala shi gara a ce bai da lafiya wata ran ya rinka dan fama da wasu ɗan ƙananan rashin lafiyoyi akwai wanda shi kuma gara a ba shi lafiya akwai wanda kuma za a jarabta a gani zuwa ɗan lokaci ya zai kenan wannan jaraba ce a gani Allah ne yake kaddara shi kuma babu me yaye shi in ba shi ba matsala ka za gare ka akwai lokuta na addu'a maza da sosalam ya karantar da mu akwai salo na addu'a akwai maganganu na addu'a akwai kalmomi da sunayen allah da ake maɗi kyawawa na addu'a ka nema ka san su ka cika dare kana karatun ƙur'ani kana na filfili ka daga hannu ka gama allah bukata ka yi na jinka amma yujibul mutarra iza da'a wa yakshifu su'a wa yake amsa ma wanda yake cikin matsuwa idan ya roke shi in ba Allah ba Allah ne wai za su halaka ibadi an yi fa'in ni karib idan bayina suka tambaye ka a kaina ka ce musu ina nan ina kusa ujibu da'awatad da'i idza da'an ina amsa mai kira idan ya kiraye ni haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni za amsa muku ka bi da hankali wajen roƙon Allah kuma kada ka sakankance ka ce na bada amu roƙon Allah a roƙon Allah da kanka kake yi akwai wannan abin mun dan rudi da shi a nan wajejen kaji mutum ya ce na bada amu roƙon Allah bi ma'ana ya ji ya ba wani kuɗi ya kwana da dare yana gaya ma Allah matsalar shi shi ya yi barcin shi yau kai kazo ne abu to kaga wani abu mun rudu da shi a nan kwarai mun ɓace wajen karantarwar sunna a ɓangaren addu'a wani tabbas kana iya bar ma wani ya maka addu'a kana iya ci ma wani kana bara addu'a amma ka sakankance ka ce ka ba da aiki a maka da kuɗinka kai ka koma gida ka yi barci kawai kai za a ma addu'a a baka kaza za a ma addu'a a kare ka za a ma addu'a kaza wannan bai cikin karantarwar sunna manzara sallallahu alaihi wasallam abin da ya karantar da mu azkarus sabahi wal masa'i da na bayan salloli da kuma irin addu'o'i masu zafi sosai wanda zaka tunkari bukatunka da su insha Allah Allah zai biya bukatunka so a koya ma kuma so zaka ringa yi idan kana so bukatunka su biya kuma manzara sallallahu alaihi wasallam mafi yawa duk wata matsala ta kaza ka ji an ce akwai addu'a da ake damuwa ta zame ka a zuciya akwai addu'a da annabi ya koya wani da kake tsoro akwai addu'a da ya koya arziki kake so akwai addu'a da ya koya komai akwai addu'a da ya koya kawai mu nema mu sani mu nema mu iya su mu mai da al'amuran mu da Allah mu ringa roƙon shi kare anan bukatun mu za su biya mu huta da wannan bin masu shirke shirken wannan anan za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته